والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi daren Litinin 22 ko da uku da wata na Zulqa'ada hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da sha ɗaya da wata na shidda miladiya dubu biyu da ashirin da uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin matinul iziya na Abil Hassan Ali al-Maliki al-Shazili alaihi rahmatullahi ta'ala da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na annur da yake unguwar maɓoyar amare a garin tawa jamhuriyar Nijar. Yau darasi ne na na shidda ko na bakwai abba? Subhanallah. Darasi na shidda ko na bakwai? Da yau na wannan. Ɗaya? Na bakwai. Da yau na wannan darasi. Darasi na? Darasi na bakwai. a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka a satin da ya gabata muna cikin bayani kan abin da ya shafi waton ladubban biyan bukata da malam ya koro muna yace akwai laduba guda 14 da ya kamata eh darasi na shidda dinga rubutawa darasi na shidda ne yau akwai laduba guda 14 da ya kamata da kowane mutum ya kiyaye a lokacin biyan bukata mun zano ladabi na daya da kuma bayanansa daga yau zamu tashi akan ladabi na biyu mal yace asani ladabi na biyu na wajen gun biyan bukata an yuqaddima rijlahu al-yusra fi ad-dukhuli wal yumna fi al-khuruj shine mutun ya gabatar da kafarsa ta dama ai kafarsa ta ta hagu a lokacin da zai shiga makewayi wajen da zai biya bukata idan zaka zaka shiga makewayi to ana son ka shiga ne da kafarar hagu ina fatar mu fahimta in kuma zaka fito ka fito da kafa ta ta dama wannan shine abin da musulunci ya ya karantar mafo tayyib malati athalisu abu na uku ko ladabi na uku an ya qadiya hajjatahu wa huwa jalis mutun ya biya bukatarsa a halin biyan bukatar ya kasance a zaune yake ba a tsaye ba bawali zaka yi ko ban haya to ladabi ne daga cikin ladubban biyan bukata ka zauna ƙasa kai ka zauna kai a tsaye duk da yin a tsayen misalin a wajen bawali wasu nuna babu ba illa a cikin wannan abun kamar hanin bai zamanto mai muni ba amma dai ladabi ne wajen biyan bukata in za ka yi bawali ko bayan gari to kami ka zauna mafo tayyib malati arrabi'u abana hudu ladabi na hudu an yudima sitra hatta yadnu min al-ardi malati an yudima sitra a lokacin da zai zama to ya jayo ya dawwamar da sitira abinda zai sitirta shi da mutane mana kada ya zauna yana yin bawalin kuma mutane na ganin sa ko kun fahimta idan za yi bawalin to ya zamanto ya dawwamar da sitirar ma'ana ya ya sanya shamaki tsakanin shi da mutane ba sa ganin ba sa ganin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da mutun ya bar al'aurarsa ana gani annabin Allah ce la'anallahu an-nazir wal manzura ilayhi Allah ya la'anci duk wanda ya bar wanda ke kallon al'aurar wani wanda shi kawai baya ko shawara komi sai ga al'aura kaga ashe duk masu kallon saksi wannan tsinannu ne ko la'anallahu an-nazir wal manzur ilayhi da ma wanda ya bar al'aura sa ana kallo shi ma Allah ya tsine masa albarka idan ka ce tsinuwar Allah shine al-ibadu an rahmatihi jalla ula Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa Allah ya kare mu abana na hudu ma yace an yudi masitra hatta yadnu min al-ard ya dawwamar da watan sitira ya sanya ya sanya sitira an yudi masitra hatta yadnu min al-ard har sai ta jayo daga kasa saboda kada yazo kada kazanta ta ta tabi tufafinsa kuma kada a ganin sa al-khamis abu na biyar malaci ayya tamida ala rijlihi al-yusra idan ka zo za ka biya bukata to ana son ka yi itimadi ka dogara ka ba da ƙarfi a ƙafarka ta hagu a ƙafarka ta hagu saboda za ka sauwaƙa ma'uwar hanji wajen fitar da abin da ke cikinta na ƙazanta kun bai ji karatun to ana buƙatar mutum ya kasance yami ya ya itimadi ala risli ala ala rijlihi al-yusra saboda yana taimakawa wajen fitar da abin da ke cikin cikin jikinsa na na na abin da na kazanta ladabi na farin mala yace shi da ka ambaci Allah lokacin shiga makewayi ladabi na biyu ka san ka fara in zaka shiga ka shiga da kafar hagu in zaka fitowa ka fito da kafar dama abana kusan kuma yace ka in zaka biya bukatar to ka biya bukatar a zaune ba a a tsaye ba duk da ba muka ce ba laihi mutum ya biya ya yi bawali a tsaye ba illa su amma dai son samu kai a zaune shi ne mafi ala na hudu an yi dimar sitar ya sanya lokacin da zai zauna wa lokacin da za ka zauna ka sanya sitira kada a ga tsirijinka lokacin kaga lokacin baya ya babu makewayin ne ala ta hiya daji ne kar mutum ya fi da kayansa a tsaye wani zai iya hango sa daga daga nesa ina batar mu fahimta sannan kuma ya tattare kayan sau da gudun kada kazantar ta ta shafi tufafinsa malace na biyar kuma shine ya ya ya bada karfi ya dogara da a kahosa ta hagu saboda zai taimakawa wajen fitar da abin da ke ke da kuma cikin jikin sanami na kazanta sai malace as-sadisu ila ar-rabi'i 10 daga na shida zawwa na 14 yace an yufarrija baina fakhidaihi ya bude yufarrij shine budewa a lokacin da yazo biyan bukata kar ya ga kabafin sa ya bude su a lokacin da mutun yazo biyan bukatar sa yazo yana ban haya to kar ya matsi kafafun sa a'a ya bude ya bude kafafun sa mun bace wannan karatun ko ya bude kafafun sa a lokacin da yake zaune sanan wa an yatajannaba al-mawdi as-sulaba kuma ya nisanci kuri mai hako kuri wanda yake da hako kuma sauri mai hako ko sama ma in ya gasance yana da kazanta to kaga hako ai in kai a kashi akai to kusan ba wani abu da zai zai rihe wannan ko abin zai zamanto watakila kuma ana amfani da wurin ko kasance kuri ne wanda irin musamman a daji a kauye can ana ana bugu a huraren ana kaza ana kaza ana kaza huraren fako in ka zo zaka biya bukata inda huri yake hako ne to malici ka nisan ka nisanci wannan wannan hurin sannan wal ma'ad da'im kuma ruwan da suke tsaye ba sa gudu kakkai kashi ko bawli a ciki ai mun karanta hadisi la yabulanna ahadakum la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la la yajri kar mutun yayi fitsari a ruwan da suke tsaye ba sa gudu duk in aka aka sa dam aka tare ruwa to kaka yi tsari a ciki amma in suna gudu babu laifi mun bace karatu ruwan da suke tsaye ba su gudu to wannan zaka ba za a yi tsari a ciki ba za a yi kashi ba amma in suna da yawa to kaga kashin baya tasirantuwa a ciki saboda tahiya suke yi ko kuma bai karatun sannan kuma ruwa yan sa da ƙarfi ko ba abin da suka bari ruwa idan suna da ƙarfi ba abinda suka suka bari haka ne suka balantana kashi da hitsa duk za su tafi da shi gini ba su bari ba an sa waya aka yi zubi aka yi wayo duka ya zo ya tafi da shi in babu aula ya tafi da kashi ko da, da bawali ko amma in suna wuri guda to in a yau da gobe kuma sai Allah sai abun ya tattaru sai zaman to rishin lahiya wa al'umma wata ila wasu za su zo su ɗiba su yi amfani da wannan wannan ruwan haka mutum ya nisanci kuri da yake hako akan biyan bukata sannan kuma da ruwa waɗanda suke adda'im wanda ba sa ba sa mi ba sa gudu wa an yughatti ra'sahu kuma lace yin son samu wajen biyan bukata ya ya rihe gashin kansa wannan musamman ma da mata ana zancen mata saboda an shigo huri ne wanda akwai shedanu a ciki haka ne to tunda gani ashe akwai bukatar in zaki shiga makewayi to ki rihe kan gashin kanki dan wani aljannin fa zai iya kije baki addu'a ba kuma gashin ki ya dirge ki sa daga nan kuma ya shige ki ya daura ya daura ma kansa aure da dake wa iyazu billahi Allah ya tsare kaga an yi mugu abu ko Allah ya kare mu to da haka mala yace an yughatti ra'sahu wanda zai biya bukata to ya rihe gashin kansa amma banda maza dan namiji ba a sa shi dole sai ka sai ka sa hula baka je koyi kai rawani aya an dogo maka aiki aiko aka ce sai kai rawani ka shiga ka shiga makewayi ai an dogo ma aiki mala yace wa Allah ya takallama kuma kar yayi zance kar mutun yayi magana ba a son surutu a lokacin da ake biyan bukata idan ka shiga makewayi kana fitsari ko kana ban haya ko kana wanka to ba a magana a cikin kuskure ne ayi magana sai mala yace amma inda ruwa ta kama akwai abin da yake kamawa zaruri ad-darurat tubihu al-mahdhurat darura tana halittar da abin da yake na halal awa haramun ne amma saboda larura sai kuma ta halitta muna ta halitta wannan abu mun sha ka misali ko muka ce misalin mutun ne ya tafi kasar da ba komi sai giya kuma yana jin kishirwa kuma su babu ruwa kawai ruwan su giya ce in bai sha ba zai mutu kaga sai a ce ba zai sha giyar ba zai sha dan ya tsira da rayuwarsa ko kaga anan an halitta masa wannan abu Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya to tana kama mutum yana marke wai kuma yayi mi yayi magana amma yace illa li muhimmin sai abu mai muhimmanci maganar sai in ta kasance mai mai muhimmanci in ba ta da muhimmanci to al isharatu afdalu kai ishara kai tabi ko kadai ka gyaran murya ka gyaran sauti shine mafi a'ala ko bai ci karatu amma in akwai larurar yin magana to malam sai so yi mana bayani me larurar sai ce ka khaufi fawati nafsi aw malin ko dan jin tsoran sulwancewar rayuwa ko kudi mutun ne ya ga wani abun tsoro yana jin tsoran rayuwarsa ta salwanta ya shiga cikin wani hali yana neman agaji yana makewayi to zai iya yin magana dan aka masa agaji doki saboda ya tsira da mi da rayuwarsa ko kuma a'a yana cikin makewayi yana wanka sai barawo ya silalo ya shigo ɗakin ko kun fahimta to sai sai ya shuru tun yana makewayi kuma akwai mutane a waje in yayi kuwa za su ji to kaga ba lahi ya ce jama'a ku bani agaji ku bani hannu ga barawo ba illa duk da kasancewa yana cikin yana cikin makewayi ko mun fahimci wannan kaga wannan abu muhimmi ne da makamancin ababe wayanda suke almuhimmat ko ban da amin wata gobara da masalan ba da amin ba da makamantar ko yaro ya faru daga cikin daga daga salon tana wanka ita uwar mutanen ba su je ba ita ta je kukan dan danta sai da musu ta ta ishara ba su je ba za ta yi magana kaiwa ne ya faɗo ku ɗauko shi a kula mata da danta hukun fahimta duk wannan ba ilaihi babu illa amma in dai abin bai da muhimmanci to kama baki shine mafi mafi ala saboda ba wurin da za a zo a ga surutu bane ba wurin biyawa bane eh cacin ya ta message akwai wanda wasu in wani zai shiga ma har da WhatsApp da sauri vokalkin ne da sauransu ji maka tsoron wani aljaniya ya hirayo maka Allah ya sauwake shi wuri ne wanda kawai in ka shiga kai kokari ka fito saboda babu aminci a a wannan wurin babu aminci a ciki wa an yattaqi riha wal hujra sadaku mala yace ya ya nisanci watan iska wuri wanda yake da iska in zai yi kare zauna cikin iska sai in iskan ya tarar da shi ne amma wurin da ke da kwai arri akwai iska a ciki to mala yace ya nisanci wannan abun ko kun bace karatun ko wal hujra da kuma wuri wanda yake kwazazzabe wanda yake wuri ne wanda yake kwazazzabe kusan kwazazzabe wuri wanda yake da ramu to shi ma sai ya nisanci wannan wannan abun malarci wal mala'ina salas da kuma huraren tsinuwa guda uku huraren tsinuwa guda uku huraren da suke tsinannu ba a son mutum ya biya bukata a anan wahiya mawadi'ul julusin nasi shine inda mutane suke zama inda mutane suke zama to ba a bawali anan a ce maka nan mutane na zauna majalisa ce ana zama ana dan fira ana dan shan shayi to bai halitta ba kai hitsari a wannan wuri saboda al'umma tana tana zama tana zama anan ko kun bincika karatun inda zaman to wuri ne da zaman mutane ko da ko ba komai ake yi ba inda al'umma tana zama saboda mutum abu ne mai daraja kuma yau da gobe wannan fitsarin in yana taruwa to yake zaman to a rashin lafiya haka ne kan saboda a kare lafiyar su to sai musulunci ya ya hana wa'annan ababen ko kun bincika karatun ko masha Allah waturqatihim da kuma hanyoyin bi hanyar da mutane ke bi hanya da ake biyawa ake hucewa to shi ma bai kamata ba a zo a ai hitsari ko ai kashi da makamantar wannan amma yanzu aka iske eh musamman ma gehen gari sai ka iske wasu sun ayare sun yi kashi kuma an zo an zuba saman hanya ko an yi ba ba tsari ko wannan ya kamata mai ta dinga ta dinga dokar mataki akan irin wa'annan ababen duk da ya kamata a ce ba dole sai Mary ta yi magana ba a matsayin mu na musulmi to ya kamata mu san addinin mu addini ne mai tsari addini ne wanda ya karantar da tsafta bal ma tsafta a cikin musulunci wajibi ne kazanta a musulunci haramun ci in kazan kazami zaka zama mai laifi a wajen Allah kazami yayi laifi a wajen wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ana son mutum da kama jiki ka zamanto mai kama jiki. Kugun fahimta, amma mutum ya zan ƙazan-ƙazan, daƙwal-daƙwal, kama ƙuli-ƙuli. To wannan an samu matsala ya yi laihi, ba laihi ka dinga ɗan wanka kana ɗan istil, kana sa turare kana ɗan shafa mai ko, ka goge kaya ka ɗan hito ka yi ɗan ƙwas-ƙwas masha Allah kyakkyawa son kowa ƙiwar ba ta samu ba. amma ka zauna haka nan dukul dukul haka kamar Allah Allah na tuba wannan magana ayya abin yayi muni ko to kuma musamman ma ka dauko a hanyar musulmi da yake bi wani zai zo yayi tsarki zai je masallaci a hanyar ba mutane kade ba ke da hanya fa kulura da kyau hanyar biyawa ba mutane kade ke da ita ba wala Allah mala'iku suna biyawa anan wala Allah kasance akwai aljannu suna biyawa anan wasu musulmin kuma kana zuba kazanta ka tutar da su shi inda ake zuba shara matattara ce ta aljannu wurin da ake zuba shara matattara ce ta ta aljannu Allah ya kare mu mala ce wa an yastatira an ayunin nas idan kuma zai biya bukatar sa zaka yi bawali ko bayan gari ko wanka to ka ka suturce wa idanun mutane kakka bari mutane na kallon ka kakka bari mutane na kura maka idanu ana ganin ka kuma bal ma ka rihe fatar jinka ai shi ne mafi a'ala saboda musamman irin wannan zamanin da ina iya in ce masu kambun baka suka yawaita ko kun baita mutane da yawa a yanzu da duniyar da muke rayuwa a cikinta marar lafiya ne amma su karan kansu ba su lafiya ba so dewa sai mutun ya ta fama da rashin lafiya ya rasa miye damuwar a je likita a ta'auna sa ai komi a rasa gano rashin lafiyar to wannan abu guda uku ne imma ya kasance akwai rashin lafiya na al'ainu tare da shi kambun baka kusa akwai al'ainu wal akwai rashin lafiyar in ana maka hasada ma rashin lafiya tana iya kama ka wannan kawai mutun ya ji kawai duk abin da ka samu baya jin dadi shi wannan abun karai shi ma yana iya zamantowa rashin lafiya wa jikin mutum wallahi shi yasa kakka zauna duk inda kake a duk halin da ka tsiganka to kawa Allah goda kuma ka nemi tsayin Allah wani matsayin da kake anan wallahi ya tsone masa idanu ko kuma ci karatu kuma ci karatu matsayin da kake akai wani shi wannan matsayin ya tsone masa idanu baya jin dadin ya ganga kuma idan aka ba su ba zai iya ba yanzu misalin kiran sallan nan lada ne wannan matsako wanda ba shi ladankin masallacin nan bai masa komai amma bai yi masa bai yi masa wallahi alazim bai yi masa in da tambaye sa miye da miye tsakanin da shi sai ce kawai ba abin da taba hala shi da shi amma ni wallahi dai wani bai yi min kuma in aka bashi ba zai iya ba ko kun bayyana to irin wannan iya akwai rashin lafiya na al'ainu tare da shi yana magana akan gasar rashin lafiya ka baka sai ka tama gaji ka sami damuwarka dole sai ka tahi tsaye ka zamanto mai yawaita addu'a kana roƙon tsarin Allah subhanahu wataala ya tsare ka ko gumba ci karatu wani fa in kana kake sanya kana dan goge tufafin kana dan sakawa kana fituwa fa na rantsi da Allah ya tsare masa idanu baya jin dadi in ya ganka kamar ya fadi ya mutu da irwa ina in ba a addu'a Allah ya tsare mutun da irainan sa ya shiga tara haka ne ko to akwai lokacin da wani zai ga fatar da shinka kawai sai ta birga sa ina da kambun baka yayin magana akai kuma sai rishin nan take sai wasu kuraje su fito maka rishin lafiya ya addabe ka a ta magani a rasa miye dalili shi kuma kambun baka maganin sa guda biyu ne maganin farko shine wanda yayi wannan abun mai kambun bakan yayi arwalla a ba wanda rishin lafiyar ya kama a ba sai ya sha a masa wanka da shi da ikon Allah zai warke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan wani an taba wani a garin Madina yana wanka a bishkin ne lokacin babu irwa irin bishkin nan yana wanka sai wani ya biyo sai fatar wancan da yake wanka sai ta birga sa sai magana ashe yana da rashin lafiya ko da ga jima sai wancan ya zube aka kwakwa su ka san wasu ba ciwo a jinni bane gare su kaga Allah ta fara wasu ba jinni bane gare su wallahi alazim ciyan kan bubbaka ne al'ainu ne gare su aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ya aka yi annabi aka bayyana ta nemo sa ya arwalla abasa ya sha ko kuma a karanta masa alqur'ani domin alqur'ani waraka ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un inji Allah subhanahu wa ta'ala daga shi alqur'ani waraka ce mun bace karatun ko masha Allah to to mutun ya nisanta daga idanun mutane in zaka biya bukata ka nisanta da da idon mutane kaka zamanto kana ga barin al'aurar mutane na kalla ko kuma fatar jikinka da makamancin makamancin wannan mafhum tayyib mala cewa an yab'uda an masami'ihim idza kana fil fada'i idan kuma a cikin fili ne asari ne asara ne daji haka to kai nisanta da kai ka nisanta da abinda wurin da zautaye za su ji ko da kai wani iska to ba za su ji ƙaran ba balantana a yi a yi magaganu a a kan nisanta da daga abin inda mutane suke ji in a cikin in a cikin daji ne amma in cikin gida ne matsatsin gida ne kuma ga dush kusa ba laihi ga abin ba laihi mafo amma a daji to kakka zauna inda mutane in kana wani nishi suna jinka in kana ba da iska ana ana gano ka sai ka dan kara gaba ka raba kanka da eh ya lisanta da hayya mun fahimci karatun ko masha Allah mala yace wa Allah wa Allah yastaqbil alqiblata wa la yastadbirha illa idza kana fil fada'i eh kada ya fuskanci alqibla kuma kada ya juya mata baya kada ka fuskanci alqibla kuma kaka juya mai ta alqiblar baya inda kake kalla kana sallah ba a so inda cikin daji ne to ba a san ka kalli inda kake kallo kana sallah saboda girman wannan ɗakin saboda ɗaki ne mai girma ko Allah ya ce wa azzin fil nasi ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya atila min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum kai shela a cikin mutane muta mazaje za su zo maka akan ababen hawa za su daga kowane ɓangare in ji Allah mai nisa don su ga a wuraren da yake amfaninsu shi ne ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ko? To kaga ashe girman wannan ɗakin ya kamata in za ka yi wannan abin na ƙazanta to sai ka ba shi baya a inda ba cikin salon gama ne in dushce an riga an gina to ba yadda kake iya yi. Mun karanta a cikin Umdatul Ahkam daga cikin sahabbai a kowane ce mu muna kallon alƙibla kuma in muka fito mun zo ya sham muka iske sun yi salman ne ko yace muka iske sun gina salanginnan su sun gine su suna kallon ɗakin Ka'aba ce sai mu shiga mu bi dan karkata mu bi buƙatar mu amma idan muka fito sai mu yi istighfari a sahara kakkai amma inda ba sahara ba to babu laifi saboda baka da iko akan wannan abun fa fo tayyib malike cewa walam yakun fihi satir kuma babu sitira babu abin da zai rihe ka daga shi zai kewaye ka daga shi fa in kana fihi satirun fa fi man'ihi qawlani in ko cikin sahara ne in akwai abin da ke sitira akwai abin da ke kare ka to a game da hani akan sa malike akwai zance guda biyu zantan yace al-mukhtaru minhuma al-mana abin da ke zabbe a gun malume shine an hana dai an hana ka ko da a sahara ne ka kewaye ka kalli lakin ka'aba da maza su ke la tastaqbilul ka'bata bi ghaitin wa la tastaqbiluha walakin sharriqu aw gharribu mun karanta wannan hadisi mala cewa amma fi'luhu fil manzil fayajuzu mutlaqan amma mutun ya biye bukata a cikin gida inda yake an riga an gine to wajen halittar samalaita ya halitta mutum ya biya bukatarsa a yadda yanayin dushkin gidan take babu laifi a yadda makewayin yake babu laifi kai amfani da shi yana kallon ka ba sai ka kalla babu illa amma in a makewa a daji ne to kakka kalli kaba ko da ko kasa watan sitira a cikin ta a'ani sawa'un kana hunaka satir amla amla kana hunaka mashaqqatun amla malaka ina nihin akwai sitira abin da ya zama to shamaki ne ko babu shamakin sannan kuma akwai wahala ko babu wahala malace duk dai yadda kai a cikin gida in dai dushke ta gida to babu laifi akai Allah ba zai kama ka bar laifi wannan shine karshen babin adab la dubbana nami nabiyan bukata ina fatar mun fahimci karatun ko takalbiyan bukata a makewayi akwai ladabi guda 14 na farin mutum ya ambaci sunan Allah lokacin da za ya shiga, na biyu ya shiga da kafar dama, a hagu ya fito da dama, na uku sannan kuma ya biya bukatar sai yana zaune, sannan kuma ya dawamar da sitira, ya jayo abin da zai sitirta shi daga daga mutane kuma ya dage tufafinsa saboda kar kazanta ya tabo wannan tufafin ko sannan kuma ya dogara akan kafa sana na hagu na biyar sannan na shidda ya bude kafafunsa na bakwai kuma ya nisanci huri wanda yake da hoko da kuma ruwa sannan kuma mace ta like gashin kanta sannan kuma karshi magana in ba da wani abu mai muhimmanci ba sannan kuma ya nisanci wuraren da tsinuwa guda uku hanyar wayar da mutane ke bi da kuma inda mutane suke suke zama sannan kuma ya nisanci inda mutane suke jin sa sannan kuma ya nisanci fuskantar alqibla wa'annan sune ababe da malamin na bayani Allah ya datar da mu kuma Allah ya babu ikon kiyayewa malai ce faslun fasali da yazo ya rabe bar tsakanin karatun da ya gabata da kuma karatun da zai zo lawaqidul wudu'i ababin da ke karwar kare arwalla tunda manzo mun yo arwalla an yo ladabba to yanzu menene ke walwale maka arwalla wani akwai bukatar kowa ya san da abin da ke kare arwalla abu na fari malai ce arba'atu abin da ke karar walla bangare sun kashi bangare guda hudu ababe ne suke rassa guda hudu abu guda hudu ne amma kowanne da da reshen sa al-awwal na fari malaci ar-riddatu yin ridda kusan ridda shine musulmi ya kafirta musulmi ya kafirta idan musulmi musulmi ne yayi arwalla sai yayi ridda ce kai yawan musuluncin ma na bari na bi su bush wannan arwallata tawallu ko mutum daga cikin ridda a hanyar yin ridda kai tsaye ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kai ridda ko ka zagi Allah kai ridda eh ahlul bait to maganganu ko maganganu akan zagin ahlul bait akai to ina kai ina zagin ahlul bait ai ina jin kusan ba wanda ke zagin ahlul bait ai ko ba wanda ba ba shi wanda ke zagin ahlul bait illa dai kawai akwai wanda suka fifita ahlul bait a cikin mutane wanda suka suka danganta imama akan su sune ai shi'a su ai ba zagin su bane suke yi ba sa zagin ahlul bait suna zagin sahabbai ne ba ahlul bait ba kuma duk wanda ya zagi sahabin manzo Allah sallam wasu malami suna ganin kawai ya kafirta Allah ya kare mu da ka yin ridda yana son yin wa arwallan mutun tawarwali idan mutun yayi ridda sai ma yace idan maka sadi wa hiya kufrul muslim shine kafircin musulmi musulmi yana musulmi mutun yana musulmi sai ya kafirta yace jama'a ku sheda daga yau ni na hita daga zama musulmi na zam krista ko na zam ba yahude to daga wannan lokacin ko da yayi arwalla wannan arwalla ta walwali ba arwalla ta dashi idan kuma da minti biyar ya ce ya dawo musulunci kuma za a yi sallah zama kafin a yi sallan ya yi arwalla kullum da kyawu musulmi ne ya yi arwalla za a yi sallah sai ya yi ridda da minti biyar kuma ana nan sai ya dawo ya ce ya tuba ya koma musulunci to waccan arwallar da ya yi ta warware sai ya sake wata arwalla ko da ko bai hadasi ba ko ɗaya riddan kare yana sanya arwallarsa ta tawalwale kun bai ci karatun aiko masha Allah athani abu nabi ma lace ashakku fi wujudi taharati aw fi alhadathi aw fi as-sabiq minhuma ma lace yin shakka game da samuwar tahara shin wai ina da tsarki ko kuma shin nayi hada shin ba nayi hadasi ba to wannan shakkun mutun yana kwankwanto akan yayi ko bai yi ba to idan kana shakkan cewa kana da tsarki akwai shi idan kana shakkan baka da tsarki to babu shi sai in ka samu dalili da ke tabbatar da shi tsarkin akwai sa idan mutum aka zauna yayi magariba sai aka zauna ana fira ana surutu ana tattaunawa sai lokacin isha yayi sai ce ka ni dai na san nayi arwallan magariba amma bana tunanin nayi abin da na kai arwallar to wannan arwallar akwai ta akwai arwallan ko babu tunda baka baka iya hararo cewa kai wani abu da kai maka arwalla to wannan arwalla tunan don bace karatun ko idan ku mutu na kwantar a zero in ji malamai mutum ne ya ridda ayyukan da ya kata na alkhairi ya suke ko ya suke idan mutum ya yi riddayar musulunci ta duk abin da ya aikata na alkhairi ya zube sai dai suka ce irin wayannan tahatal mashi'a yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wataala kuma ji karatu jayyid abu na gaba malike cewa aw fil hadath ko mutum na shaka ciki game da hadasi aw fis sabiq min ko abin da yake ganin ya gabace su abin da yake ya gabace su shin wai akwai shakku a cikin arwallar ina shakka akwai arwallar ko babu na ya sa hadasi ko ban yi ba to in kana shakka kai ko baka yi wato akwai kai hadasin sha doka a ihtimalin cewa kai sai kana shakka a gabar wajubin tsarkin kana shakkan cewa hadasin kai shi ko baka yi ba kana shakku kuma la yace nan zaka saki arwalla duk da je mun karanto cewa sai mutun ya samu mi yaqini sai ka samu yaqini akan abu malace malam yastankihu shakku matukar wato shakka bata tinkare sa ba الثالث نوك الحدث شنو متين يي حدثي وهو ما خرج من احد السبيلين shi duk abin da ya fito daga hanya guda biyu duk abin da ya fito ta hanyoyi guda biyu ta farjin mutun da dubarar mutun to wannan abin yana kare arwalla abin da ke fitowa daga farjin mutun al'awar gaban sa kenan ko ai abu ne guda guda uku mani mazi sai mi sai bawali wayannan suna kare arwalla su dukansu abin da ke fitowa baya kuma abu guda biyu ne iska da kashi da bayan gari to duka wayannan abubuwan suna kare suna kare arwalla ala wajhi sihhati wal i'tiyad malaci a akan huskata huskata ta abin da ya shafi eh mai suna inganci ingancin zance shi duk abin da ke fitowa gaba ta hanyar mata kuma su akwai jinin haila da jinin jinin biki duka yana yana kare musu allura wala i'tiyari kuma abin da yake al'adancewa abu ne wanda an san da shi abinda ba dabi'a bace mutane ba san da shi ba dan yazo maka to baya kada wallah sai wani abu ya fito mutun a gaban sa shi ba bawali ba shi ba hitsayi ba shi ba mani ba mazi ba wani abu ne wancan ba san da shi ba alalance bai zo mutun to baya da cikin abin da ke ikarewa mutum ikare mutum arwallah arrabiu malaci abu na hudu al-asbabu sune sababba cause dalilai wahiya salasatu su kuma guda uku ne al-awwal na farko malaci lamsu man tujadu ladatu bi lamsiha shafar duk wanda ake jin dadi da shafarta shafar duk wadda ake jin daɗi ta hanyar shafarta idan mutum ya shafi matar da in ya shafa zai ji daɗin to arwalarsa ta walwale kawai ka taɓe ta sai ka shafar kawai ka gama jiki da ita kuma lai ce arwalar in dai ana jin daɗi ta hanyar taɓinta kenan kaga matar mutum tana tana daga ciki misali fil adati malika zawjati aw al amma wal amati kamar mata da baiwa ku yangar mutun baiwarsa da yake sadaka ko san sadaka yake gudu san sadaka bai amma ga san sadaka eh na'am san sadaka ba eh suke babu su kuma shekarun suna da suna da karanci baiwa ko eh baiwa baiwa da mutum yake amfani na baiwa da mutum yake amfani da ita kusan ita baiwar mutum baiwa idan mutum ya soyo baiwa ko aka je yaki aka yi gani aka ciyo ganima ta mutane na bayu sai aka raba aka baka baiwa mace kuyanga to zaka iya kwanciyar aure da ita zake ce ma sadaka kun fahimta mafhum tayyib to idan mutun ya shafi sadakar sa ai zai iya jin dadi ko to arwalarsa ta warwale malace in qasada lazzata wa wajadaha aula aw wajadaha da sharadi ya kasance lokacin da zai tabi matar tasa ko sadakar sa ko kuma duk wanda mutum yake son ya yake sha kusa akwai irin mazajen da suke sai a hankali ko za sai a hankali akwai wasu maza sai a hankali akwai wani wakawa kasuwa zai je da gangan zai dan shiga mace dan ya shafe mace kun baita kaga irin wannan arwallasa ta yi ko kuma dan adaidaitan da yayi dan daura da matar mutane dan adaidaita sai yayi dan daura kusa dan daura shi ne ta komo kusa da shi kudda kud su zauna to koda yayi arwalla wannan arwalla ta tashi daga aiki ya ji dadin da ta zauna ko ba ji dadin ba arwallata ta tashi daga aiki mun ba ci karatu mafhum jayyid Allah ya ruha mu na asiri mutane da yawa suna sallah ba su da sallah ko mutane da yawa suna sallah ba sa da sallah malai ce lokacin da ya taba ya ji dadin ko kuma bai ji da ya nihin jin dadin da kuma ya taba sai ya ji dadi ko kuma a'a bai ni jin dadi ba amma da ya tabe ta ba dai ya ji dadi ta ba amma da ya taba sai ya ji dadin to arwala ta arwala shi kai ne kai arwala zaka masallaci misali sai matar ka dan abun nan sai ka dan tahi dan da kwashi kanta sai ka dan ma dan tabe ta sai kuma sai ka dan ji wani dan abu a ranka to kuma arwalaka ta warwale inji malam to to ai ka ji dadin ai mun bace karatun ko mafhum tayyib malate min ghairi qasdin ai ko da mutum bai nuhi jin dadin ba illa alqublata fil fam fa innaha tanqudlu mutlaqan banda sumbata a baki kusa sumbata kiss bizu idan mutum yi wa matarsa ya sumbace ta a baki lebo da lebo suka haɗu kuma da ce kai tsaye arwalastawar wali sai dai a wannan gaba malaman hadisi sun yi maganganu kamar haka magana ta farin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi arwalla zai je masallaci da aisha kira sumbatar aisha manzon allah sallallahu idan ya yi arwalla yayi arwalla ya ida zai je masallaci ana jiran sa a tada sallah amma idan yazo ga Aisha sai ya sumbace ta ya ya wuce sai wannan su biyu suka ce to a wannan bangaren su masu rabu guda biyu suka ce eh idan matashi ne mai yawan shawa to arwalla shi ta samu matsala amma irin dan daccizo ne dan kwana biyu dan suka ce babu laifi mun bai ci karatun wallahu ta'ala a'lam قالت فلا تراعى فيها اللذة فلا تراعى فيها اللذة باء باء lura cewa mutun ya ji dadi ko bai ji dadi ba shi sumbata ka ji dadi ko baka ji dadi ba arwala ka tawalwale wa qauluna malati fadar mu da muka ce lamsu man tuladu lazzatu bi lamsihi adatan ihtiradan mimma la tuladu lazzatu bi lamsiha malati da muka ce shafar matar da ake jin dadi idan aka shafe ta ko tabin matar da ake jin dadi daga tabeta malace wannan kamar muna zancan a dabi'a anacin dabi'a ta dan annabi adam kusan akwai matar da ko ka tabe ta baka jin dadi baka jin wani abu na shawa tattare da tattare da ita sai malace ihtirazan wannan muna yi ne saboda kiyayewa dan a kiyaye wannan reserve ne daga matar da ko an taba ba a jin dadi kasaghirati kamar karaman yariya karaman yariya in ka taba mi zaka ci yar yariya karama in ka taba mi zaka ci in ge ba mutun ya zamanto jarababbe ba ko kuma yana kusa akwai ruwa inda zaka iske ana taba jin a cikin BBC ina sauraron la BBC ne ko Deutsche Welle na manta ana ba da labarin wani da ya abka ma jaririya jariya abka ma irin wannan galiban malan ababun da ke sanya hakan ya faru shi da wani lokaci mutanen banzan nan malaman tsubu Allah ya kare al'umar annabi daga sharrin su to galiban suke da sharruka diyawa sai a ce idan kana son bukatar kaza ta biya sai kai kaza da irin abin nan kaga wannan musiba ce cewa na gana ana ma wani lacizo kusan mai shekara 60 da wani abu lacizo ya mai shekara ko 12 ce tiki yar shekara 12 Allah lacizo kai daga shekara 60 a duniya kana jiran kawai mala'ikan mutuwa ya ziyarto ka wuce lahira ya kai na bi da ya shekara 10 sai ka ce da kai basiri tsakani wa Allah eh to in shawar gare ka sai ka ta kawo ai ba wanda hana maka aure ai ko ba wanda ba wanda ba wanda ya hana maka yin aure Allah ya kare kuma la tika saghirati allati la tushtaha wadda ba a shawata karaman yariya ba kowa bake in ba mutun ya zama to maye ba akwai akwai manyu da kuma wanda ake sanyawa cikin wannan aika aikar wal muhrami da matar da mutum baya iya aurenta dace al muhram wanda baka iya mace da mutum baya iya aure mace da mutum baya iya aure eh mata da mutum baya iya aure labarin akwai mahaifiyarsa daya wadda ta tsuguna ta ta haife sa baya iya aurenta dai kenan sannan kuma akwai diyarsa diya da ka ka haifa diyar da kai ka haifiyarka da ka haifa baka iya aurenta ko sannan kuma akwai kauna ko yaya yarka ko kaunarka aga ne uku kenan ko sannan kuma akwai kaunar mamarka ko yayarka sannan kuma akwai kaunar babanka ko kuma yayarsa sannan kuma akwai kakarka ta kowane bangare ta wajen uwa da wajen wajen uba shida kenan ko sannan kuma akwai wa akwai matar babanka wanda ya aura matar babanka ba za ka aure ta ba matar babanka ya aure ta ba za ka aure ta ba sannan kuma akwai wanda ta shayar da kai wanda ba ta haife ka ba amma ta shayar da kai nono ba za ka aure ta ba sannan kuma akwai wanda ka sha nono daya ba ba aure tsakaninku da ita wanda ka sha nono daya sai kuma ba eh ko da ba mamarku guda ba ba wuce ina jin kusan azumi ne ko kakin azumi ne wani ko bayan azumi ne ban ina jin ko bayan bayan azumi ne kuma manta ba wani ya kira ni yana tambayar shi ya aure mata wadda cikin har an tare malam har an kai amarya amma amarya da aka abin nan kuma za gano cewa ashe da da shi da mamarta sun sha nono guda da shi da mamarta
amaryar ko amaryar amaryar
amaryar ko kuli amaryar a mama amaryar mamar amaryar ce na ji in ban manta ba yana ji kusa haka ne akwai akwai dai shayinya tsakanin su da juna sai kawai babu aure tsakanin kuma eh eh sannan kuma sewa kuma eh diyar matarka wada agonaka kenan ko ba aure tsakaninka da da ita guda goma ko cewa kuma wannan su ne matan da mutum baya aure to a cikin su eh akwai wanda su kai tsaye in ka tabe su arwalaka ba ta walwalewa kaga ana iya sa mutun ya shawara agolarsa ko ai ana wasa mu akwai da kare ko da diyar kade kowa ita ma ba aure tsakanin ka dace diyar kade diyar kaden ka ko diyar wanka baka aurenta sai dan ka ya aure ta amma ba dai kai diyar kanan ka baka aurenta sai dai dan ka ya aure ta diyar wanka diyar yayanka eh ya diyar ka ce ai diyar yamma marka akwai aure tsakanin ku ne wannan ba abin da zai hana eh ba kuzu da ko irin kuzu da abin nan ko a ta kuzu kuzu wannan ko ba laifi a sai irin wanzu soyayyar kuzu ta hiyawa mun kasa gano wannan al'amarin Allah ya samu wanye lafiya masha Allah malata kal um kamar mahaifiya da mutun ya gaira da mamarsa sun yi musafaha ka tabe ta to baya warwala arwallaka wal bint ko diyarka wal ukhti ko kuma kaunarka duka wa'annan arwallar ba ta ko da ko ba uwarku guda ba kun ba baban ku guda ba malaci asani abana nabi masu zakri nafsihi almuttasil bi batin kaffaihi aw janbihi aw bi batin alasabi aw bi janbiha min ghairi ha'il amadan aw sahwa malaci mutun ya tabi al'aurarsa zakarin sai mutun ya tabi al'aurarsa da tafin hannunsa ko kuma da gefen hannunsa ciki ko waje ba tare da shamaki babu wani abu mayafin da ya shamakirce maka kawai sai ka tabi al'aurarka to malai ce arwalla ka ta walwale iltazza amla lokacin da ka taba ka ji dadi ko baka ji dadi malai ce duka daya masahu min al-kamrati am ghayriha duka ne ka tabo ko wani sashen malai ce babu bambanci inda ka tabo shi ka tabo to shikenan an kare sai ce wala yam wala yantaqidu bi massihi min fawqil ha'id baya walwalewa har wala bata walwalewa idan mutun ya ya tabi al'aurarsa a saman abun a, kana saye da wasar fiyar ko kuma wando na ciki ko da makamanta wannan duka dan ka saba baya walwale har wallar mala yace wala walau kana khafifan koda ko abun sako sako ne reretu ne koda reretu ne ana ganin abun ko da reretu ne baya baya bin nan wala bi qahqati fi salati ko mutun yayi dariya cikin sallah dan mutun yayi dariya cikin sallah sallar ta walwale amma arwallasa rana wala bi massi imra'atil farjaha kuma dan masta shawo farjinta alal mazhabi akan mazhabata al imam malik arwallata bata warwale ba wakila wasu ka ce yanqudu mutlaqa suka ce kai tsaye arwallata na walwalewa amma kauli mafi rinjaye a mazhabin malikiya shine dan mace ta tabi gabanta ko da babu komi to arwala ba tawarwali ba amma kai namiji idan ka tabi al'aurarka in ba komi to wannan arwala ta tawarwali wa qila yanqudu idza qabadat alayhi aw altafat alayhi suka ce a'a tana iya zai iya warwale alwala in ta shafi gabanta farjinta ta hanyar ta ta sa hannunta ya rihe ko kuma ta sanya hannunta a cikin farjin duka wannan zai sanya zai sanya zai sanya arwallata ta tawalwale ai adkhalat yadaha baina shafaraiha mace a ta sanya annan tsakanin huduwarta guda guda biyu wala yantaqidu idza massat zahirahu sai dai dan ta shafi sama malace kai tsaye baya rawar arwallata wala bi masjid dubri ko kuma mutunya ya shafi duburarsa duwawunsa wala da unsa yayni ko kuma mutunya ya tabi mare marinsa guda biyu wala bin inazi min ghairi lazzatin wala bi lazzatin bin nazari min ghairi mazin wala bi tafkiri ma allazza malace ko kuma mutun gabansa ya miƙe namiji gabansa ya miƙe to mutun yayi arwalla sai gabansa ya miƙe malace arwalla bata walwale ba ya ji dadin miƙewar ko bai ji dadin ba baya taba arwallar sannan kuma amma da sharadin ya kasance mazi bai fito ba idan mazi ya fito to arwallar ta zashi daga ta zashi daga aiki kallo ne ya sanya shi gaban ya miƙe ko kuma a'a tunani ne kawai yana kallon fotunan mata sai gaban shi ya miƙe to malai ce arwallar shi bata warwale ba matukar bai fitar da mazi ba amma in mazi ya fita arwallar ta warwale ko kuma ta hanya yana tunanin mata to wannan kuma yana sanya arwallata tawalwali Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mala abba lokaci ya saura lokaci yayi ba ni ba ni abu rubutun nan ba ni abu rubutu haka nan zamu kwana insha Allah sai wani sati kuma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala zamu dora daga inda inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa kuma kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya yahe muna muna roƙon Allah da sunayensa mafi tsarki akwai ɗan uwa da suke buƙatar addu'a suke barin addu'a musamman ɗaliban ilimi a ɓangaren jaraba mataki na breve da da bak muna roƙon Allah ya shiga cikin al'awari Allah ya taimake su sannan kuma akwai ɗan uwa da ba su da lafiya suna buƙatar addu'a Allah subhanahu wataala ya ya ba su lafiya ban manta ba zan tashi daga nan sai na ma malamin mu addu'a wani yana cikin jarabawa muna roƙon Allah da suna tsarkaka da sabobin sa kyawawa Allah kai kake jarabar dan annabi Adam kuma Allah kai kake kuranyawa mutun jarabawa Allah subhanahu wataala ya sanya ci jarabawar lafiya Allah subhanahu wataala ya musu maganin abin da ya dame su baki daya kuma abin da ya dame mu Allah subhanahu wataala ya bada maganin sa muna roƙon Allah subhanahu wataala halin da malai yake ciki Allah ya kutar da shi kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu da shi kara masa lafiya da imani da ikhlasi a zuciyarsa Allah subhanahu wataala ya sanya mu rabu da wannan iskar duniyar lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته